من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو لتنم عشرين دا بياركو كده هدو عشرين دا بياركو رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar haihuwa annabi isa alaihi salamu shekara dubu biyu da ashirin daidai mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kafin mu ci gaba da karatu kamar yadda dai aka saba tunatarwa ga 'yan uwa cewa yau muna 25 ga wata yau wannan dare shine daren 26 ga wata in Allah ya kai mu gobe talata in daren yazo shine daren 27 ga watan Ramadan wanda akwai maganganun malamai da yawa bayan faɗan manzo Allah da yake cewa ku nemi daren Lailatul Qadari a cikin lissafin kwanan da bai da dan uwa shine wutiri 21 ga wata ko ashirin da uku ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko ashirin da tara. To bayan wannan malamai sun ta ishtihadi da yin fassarar inna anzalna wa fi lailatul qadr har ya zuwa dai malamai suka gangamu kusan kashi biyu bisa uku na malamai a bisa kallon wasu hadisai cewa daren lailatul qadri shine daren 27 ga watan Ramadana. akwai hadisai da yawa wanda ba muhallin mai ta kawo hadisi kaza hadisi kaza hadisi kaza bane to da haka lalle ƴan uwa ana kokari a cikin ibada amma dai wannan daren mai zuwa na gobe gobe talata safiyar laraba to lalle ya kamata a tashi a cikin shi a yi matakai ibada sosai a girmama Allah a darasta Allah a yi nafilfil a yi karatun alkur'ani a raya dare da ibada inda so samu ne mutum zai iya ya zama tun daga lokacin da rana ta faɗi har ya zuwa hudowa alfijiri ba kai mu'amala da wani ba kai mu'amala da Allah kaɗai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya samu sallar isha'i a daren lailatul qadri to ya sai ya raske daren lailatul qadri kuma wannan nafil wannan sallar isha'in da kai cikin jama'a to fa Allah zai rubuta maka lada ne kai wata dubu kana sallar isha'i a cikin jama'a fa ce lati qadar khairun min alf shahr ya fi wata dubu to balle kuma a ce bayan isha'in nan Allah ya taimake ka kai tarawihi musu da yake yanzu tarawihin ya zama sai kai da gaske tunda masu iko san hana ko ko da an ce sun saki da gajiya ko to shi kenan ya ka dage ayi da kai in bayan wannan kuma in ka je gida ka dage kai dai ayyukan ibada masu yawan gaske wanda zai zama cewa ka riski alhairi mai yawa dan kun ga yanzu da yawa ƴan uwanmu waɗanda ba ramin yi lailatul qadar da su amma bana gashi ba za a yi da su ba wani ma ba zai mutu ba sai yau wani ma sai gobe ko wani ma sai daren ya zo a yi bashi da haka ƴan uwa a daji in dai Allah ya kai mu goben nan a daji a yi ibada sosai shi yasa mu nan makaranta muna daga cikin al'adar mu muna kokarin raya daren da akalla mu yi sauka alqur'ani ta kai yadda muka saba shekara bana ma insha Allah Allah ya kai mu gobe za mu yi wannan kokarin mu taro a nan inda an hana taro a masallaci mu taro a nan akalla mu yi sauka alqur'ani mai zikirori mai addu'o'i mu roƙi Allah abubuwa don mu samu mu dace da wannan daren haka duk wanda ya ga yana da iko insha Allah daga karfe 8 da rabi za mu fara zuwa wani lokacin zuwa goma ma inda an gama abin da ake an tashi kuma sai Allah ya kai mu faɗi da haka wanda ya ga zai kiyaye wanda ba zai iya zuwa ba ma to yayi da iyalan shi a ta da mata su yi sallah cikin dare mata su ta da mazajensu musamman matasa ko ki yi kokari ki ta da mutumin ya sallah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ma a cikin wannan daren ba idan mace ta ta da mijinta cikin dare ya sallah bai tashi ba har ta ɗebi ruwa ta zuba mai a fuska ya tashi aka yi sallar ko kuma shi ya tada ta bata tashi ba ya ɗebi ruwa ya zuba mata to manzo Allah ya ce Allah zai rubuta su cikin azzakirin Allah kasiran wa zakirati to balle kuma a ce a wannan daren da ya sulka dare naka tunda ana fatan shine to ayi kokari sai da tana Aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wai idan na riski daren laylatul qadr ina ganin alamomin shine me ya kamata in yi sai manzo Allah ce ya Aisha ki dinga maimaita Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ko kuma kai da jam'i innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna da haka ayi kokari wannan addu'a din lalacin ka koda baka iya tashi koda akan gada kake kwance ko kai ta maimaita ta dai shi Allah subhanahu wataala muwafaqa ake so a samu da shi yawan tasbihin nan da ake subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mutun ya kokari cikin daren yayi dari daren baqiyatu salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim mutun yayi ta 360 shine adadin kwanukan shine adadin gabobin dan adam ko kuma shine adadin kwanukan shekara to idan mutun yayi wannan shi ma Allah zai ba shi lada kamar ya shekara guda yana kaddaren da ya su kadar. Sai sa shi wa Ibrahim radiyallahu anhu yake umarta almajiran shi da cewa in Allah ya kai mu ranar Idi to mutum ya dage wannan tasbihin subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim 360 ko kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim 360 idan mutum yayi wannan to zai samu alhairin shekarar gaba ne ko da ka mutu to za a ci gaba da rubuta ma lada kana nan kana nan haffai da ka ayi kuwa ayi kokari a dage kada mu bajjaran nan ya tafi haka nan ba mu rasu ibada a cikin shi ba Allah ya mana muwafaka akramukallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير To alhamdulillah har yanzu dai muna cikin suratul qasas inda muka kwana a cikin aya ta 23 wanda Allah subhanahu wataala yake cewa walam ma warada ma amadiyana wajada alaihi ummatun minan nas yasqul wajada min dunihim imra'atan tazudan qala ma khatbukuma qala ta'ala nafsi hatta yasdura ra'a wa abuna shaykhun kabir bayan ta faɗi wannan sharaɗa ce kuma ga baban namu shaikun tsoho ne kabirun mai yawan shekaru to a nan za ka ji mafi yawan malaman tafsirai da abubuwan da ake faɗa ana cewa annabi shu'aibu annabi shu'aibu to amma babu wata aya wacce ta zo da cewa annabi musa alaihi salamu wajen annabi shu'aibu ya ce an ce da ya je madiyana abin da ya fi fuskanta malamai ake jingina abun zuwa ga annabi shu'aibu alaihi salam abu biyu ne abu na farko alqur'ani ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba da haka ana ganin annabi Musa gun annabi shu'aibu yaji to kuma idan aka kalli wannan shi da annabi shu'aib da annabi ibrahim da annabi lut an ce duk kusan zamani ɗaya suka yi shi ko tsakanin annabi Musa da annabi Ibrahim shekara ɗari hudu ne. To kaga to wani shu'aibun kenan. Dan can zaka ji Allah na magana yana ce musu wa ma qaumu ludin minkum bi ba'id. Ai mutanen ludu ba ne su suke da ku ba kusa da ku suke. To da haka wannan safanin da yawa dai mutane an tafi ana faɗa cewa dai annabi shu'aibu ne a baki. amma dai wasu daga ‘yan kaɗan daga cikin malaman tafsiri sun tafi sun ce a'a shi wanda annabi Musa ya je wajen shi sunan shi Sayrun Sayrun bawan Allah ne kuma jikan annabi Shu'aibu ne alaihi salam to amma duk da wannan kuma dan alqur'ani bai faɗi sunan annabi Shu'aibu ba kai tsaye to kuma ba zai hana a ce ba annabi Shu'aibun bane tunda ka san sha'anin malaman malaman tarihi kowa zai kawo iya fahimta shi ne da tunanin shi kawai ya kawo amma dai gaskiyar magana Allahu a'lam Allah shi ne mafi sani ko mafi yawa tunda dai kana jin mafi yawan malamai dai in suna tafsiri suna cewa annabi shu'aibu ne to shi ne yafi kama da kuma za mu ji wajen maganar sanda annabi Musa za ka cewa sanda annabi Musa annabi shu'aibu ya ba shi ita dan shi annabi shu'aibu shine ke rike da sandunan annabawa ya gaji sandunan annabawa da yawa to shi sayyuna ba a ce annabi ba kuma shi ya ba annabi Musa wannan sanda wanda ce ta juya ta zama maciji ta zama waye ta zama waye to da haka daidai ana kawo wannan ne dan kada wasu su ce ai babu hujja shi yasa kawai amma ka'idar tafsiri tunda mu duk koyo muke da da dan koyo ne da masu bi masu tuntuɗa shi a tahi to kaga dole mu hito da wannan dan kada wani ya jahiltar da abubuwa wannan shine kawai to shikenan Allah subhanahu wataala ya ce fasaqalahuma sai annabi Musa alaihi salamu ya shayawa lahuma ga wa'innan ƴan mata su biyu kamar yadda na faɗa ya je wannan katon dutse da ake rufe shi da mutum goma ko mutum arba'in annabi shu'aibu ya annabi Musa ya ɗauke shi da hannu ɗaya ya aji gugar da ƙato goma ke jawowa shi kaɗai ya zazzage damtse ya jawo ta shi kaɗai bayan ya shayar da su sun mata walla ilazzin sannan kuma sai annabi musa alaihissalam ya koma zuwa ga inuwan nan wadda na faɗi amfanin itaciyar jiya faƙala haka nan dai annabi musa na komawa dai bai ƙyala ubangiji shi ba tun da ya taho daga misra rabbi yake cewa rabbi rabbi rabbi sai rabbi inni lima anzalta ilayya ya Ubangiji ni ga abin da ka saukar da shi zuwa gare ni min khairin na kowane irin alkhairi fakirin to ni mabukaci ne zuwa gare shi ma'ana abin da annabi Musa na yake nufi to Allah gani na zo nan garin ga abin da ya auku tsakani na da Fir'auna a Misra kuma gashi na zo nan na zauna cikin jama'a har ma na yi mu wasu ayyuka ya Ubangiji yanzu fa duk abin da ka saukar da shi anan mai daɗi ko mara daɗi to ni mabukaci ne zuwa gare ka wasu malaman tafsirin kuma suka ce a'a annabi Musa ya koka ma Allah ne halin da yake yayi kwanaki bai ci abinci ba yayi kwanaki bai sha ruwa ba saboda tafiya ma ta kalmar shi sun tsintsinke da kafa kawai yake tafiya da sauransu an ce to yana bukata Allah ya kawo mai taimako amma duk wanda aka dauka a ciki babu laifi shi annabi Musa da inda za a juya yana da bukatuwa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala na'am وجاءته إيديهما تمشي على استهياء قالت يا أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فشكرا annabi Musa alaihissalam yana nan zaune a gindin itaciya sai wa'annan ƴaƴa mata safara'u da sufaira'u ƴaƴan annabi shu'aibu mu bi ittifaqin malamai mu tafi kawai suka koma gida sai annabi shu'aibu alaihissalam sai ya ji alamar dawowar dabbobi wanda ya saba in ba a samu abinci ba ya yi musu addu'a kawai ya ce ya naji kun dawo yau ma mai shayar da ku bai zo ba ne suka ce a'a baba yau abu ya canza bai zo ba amma muna nan wani mutum wanda bai ma jin yaranmu ya zo ya zauna a gefen rijiya duk mutane sun gama ɗiba muna ƙoƙarin mu tattaro dabbobinmu mu taho gida sai ya mana ishara zuwa ga ya ba mu shayar da su muka gaya mai cewa ga abin da ya auku da aka nan take babai mutumin ne ya zazzage damtsan shi sai ta ce babu baka ga damtsan shi ba in ji ita babban kenan baka ga damtsan shi ba kuma ya zazzage kafawun shi ce baka ga kafahuwan shi ba ma'ana dai karfa ne da haka kawai ya je ya ɗauki wannan dutsen da hannu ɗaya ya jawo mana ruwa da guga ya ba mu muka shashi ya sa kaga mun dawo da wuri shikenan a nan gu annabi shu'aibu alaihi salam ya yi mamakin yadda ita wannan safara'u ta faɗi waɗannan sufofi na sha'awa annabi musa alaihi salam amma a cikin hikima haka mai yanzu ne misali kana ke ka ka dan fita haka ka je wani guri sai wani matashi ya zo ya zo gidan har gaisa lahiya lato bayan ka dawo gida he babban yarka ke ce ba baba wani wani matashi ya zo ya ce wani ya aiko shi amma ba gan shi ba ya iya sa riga ya iya kaza ya iya kaza Allah ya ta fassara ma saura wato irin haka ne safra'u shikenan da haka ta ce a ta gaya ma annabi shu'aibu ga abin da ya auku shikenan ita kuma karamar su ce to ba bai abin da ya kamata wannan ma mutumin da ka kyala wancan wanda bai zuwa ya shayar da mutum da wannan bako ne ka kira mana shi ya zama ka dauke shi kwadago ya rinka yi mana aiki da haka shi kuma kakkarfa ne kuma amintacce ne kaga waccan ta faɗi sifarta ta yabawa wannan ta faɗi sifarta ta yabawa to shikenan annabi shu'aibu sai ya aiki babba ya ce to ki koma ki je ki ce mai yazo babanki yana kira zai saka mai da abin alkhairin da ya muku to shikenan ta taho da ta tashi za ta zo kamar irin magana jiya sai ta zo a cikin natsuwa da tafiya irin ta mutunci ta kunya ta mata tana sun koyar da kanta saboda shi ɗazu bai kalle su ba ya juya baya yana ɗiban rijiya su kuma sun kalle to ita kuma yanzu bai kamata ta kalle shi ba tunda ta kalle ɗazu ta taho tana tafiya cikin kunya ta zo ce ma annabi musa alaihi salamu sallama ya ansa ya kau da kanshi ce babana ne ya aiko ni cewa ka zo zai saka maka da alkhairin da kai mana annabi Musa alayhi salam yace to shi baban naki wane ne ta gaya mu yace to mu tafi an ce daga goron nan gindori je zuwa gidan annabi Shu'aibu mil uku ne shikenan suka kama tafiya ana tafiya ana tafiya sai Allah subhanahu wata'ala shi kuma sai yake ma wannan safra'u sai yake mata zawarcin annabi Musa. Kawai sai Allah aiko da iska, da ta ɗaga ƙafa sai hijabinta ko zaninta ya ɗan ɗaga sai annabi Musa ya ga ƙafanta. To saboda amana ta annaba sai ce dakata, mu a ƙasanmu ba ma kallon abin da Allah ya haramta. Kuma Ubangijinmu ya hana a ƙetare iyaka, da haka zan shiga gaba, mu ci gaba da tafiya duk inda za a yi kuna in kije sai ka ce mun yi dama inda za a yi hagu ka ce mun da haka har mu je gidan ka ga nan gun ka ga wata amana ta annabawa to mu yanzu wa da Allah ka samu wata kala ko ka tasa ta gaba eh ai ga mutum na ƙara in ma ya ji iska ce kasa kasa ya ce wai ba iska ne ga ba haka bane ya kamata mu zama masu amana zama masu amana duk yanda mace ta kai ga kyau da sha'awarta da sauransu to ka kalli cewa idan ka kalle ta to Allah subhanahu wata'ala zai rubuta maka zunubi dan an gaya mana cewa mace dukkan ta tsaraici ne in dai banda tafukan hannuwanta da na kafa da fuska da mace ba za ta kula ba ta buɗe kunnanta kaga da Allah ana sha'awa kunne ta bude kunnanta ka gani to sai Allah ya tuhume ka kunne kadai to ina ga yanzu su matan sun lalace mace wuya bude kirji bude in ta daga hannu dan dan kalle ne kawai aka zo aka makala ma rigar ta hammatar ta kafadar ta bude kuma tana iya in lalacewar ta mata kai inda ta kai ka ganta ta zo kowa gida tana lekuwa in anguwa za ta Allah na ce mana wala tabarrajal tabarrajal jahiliyatul ula kada ku rinka fita irin fitar jahiliya ta farko amma ji yanda matayen mu ke fita da muna kallon alhamdulillah an samu sauki Allah ya kawo mana hijabi nan kasas hijabin nan da Allah ya kawo mana ana zamu didde yanda za a yi dai a rufe jikin ko amma ya aka dawo da asokanin shari'a ko ai wane ne ga suna yin hijaban ne dai daban-daban to yanzu ma an koma gidan jiya in ma kai mai matsawa ne a shigo ciki akwai gori an gane in ma kai mai matsawa ne da cewa sai an sa hijabin to in baka sa ƴaƴan naka ba kana iya zuwa ka sai hijabin kayi komai in za su yi su sa jala a jaka da an bar gidan kai a naɗa hijabin wannan na baba ne ba a sa na sheda da je ta gama hidimar ta ta dawo ko kuma ƙawayenta ma su rinka Allah wa dare da ita ke kaman mata aure ke kin cika imani kullun hijabi to ki gode ma Allah da ba a ce kin cika kafirci ba to da haka wallahi irin wannan gelaluwan da mata suke sawa su sani da yawa akwai matan da wannan gelaluwan za su kai su wuta wajibi ne duk inda mace take lalle lalle ta yi kokari ta rinka rufe jikinta baki daya wai mata na faɗin wata magana ce to ai wanda ya gani shi ya ɗau zunubi a'a ke ma da kika buɗe kin ɗauka baki ji hadisin sai na Aisha bane sai na Hafsa wata rana suna zaune a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abdullahi ibn Ummi Maktum makaho ne sallama yana yin sallama sai manzon Allah ya ce ihtajiba minhu ku je ku shiga hijabi da kai ya ganku kawai sai suka ce ya rasulullahi alaysa huwa ama la yabsuruna wai ba makaho bane baya ganin mu sai annabi ya ce afa antum afa afa amawayanu antuma to in shi makaho ne ba za ku ganshi ba shi ma makaho ne ba zai ganku ba yanda haramun ne namiji ya kalli jikin mace to ita ma haramun ne mace ta kalli jikin namiji sai dai ka'idar da shari'a ta tanada kawai akwai irin ganin da dan uwanki zai maki akwai irin ganin da musulmi zai maki akwai irin ganin da ƴan uwarki mace za ta maki wanda musulunci ya yadda in ƴan uwarka ce muharramarka za ka iya ganin har zuwa kusan kafaɗar hannunta za ka iya ganin wuyanta za ka iya ganin tun daga gwiwata abin da ya ƙasa shari'a ta yadda kaga yanzu ƴan uwarka ce za ka zo wajenka ba za ka ce ta sawo hijabi ba in kuma mace ce ƴan uwarta musulma to musulunci ya yadda in dai ta rufe daga gwiwarta zuwa cibiyarta to duk inda uwarta musulmi ta gani babu laifi amma kafira ta ga jikin musulma to haramcin ɗaya ne da namiji muharrami ya ga jikinta haramcin ɗaya ne in an je an duba littattafan malaman fito duk za a ga sun yi tafsilin wa'annan abubuwan yadda ya kamata to a takaice dai annabi musa alaihi salam bayan sun yi wannan tafiya ta amana zuwa gidan annabi shu'aibu suka je annabi musa alaihi salam ya shiga wajen annabi shu'aibu suka gaisa saboda neman yadda Allah sai annabi annabi shu'aibu ya sa aka kawo ma annabi musa abinci da mancan ta ce baban su zai saka mai sai ya ce shi ba zai ci ba ga bayan wa wajen kwana bakwai ce shi ba zai ci ba saboda me yace mu ba ma sai da addinin mu da kayan duniya. Mu ba ma sai da addininmu da kayan duniya. Ya ce, A'a, to ai mu kuma mu al'adarmu a nan ƙasa al'adar addininmu girmama baƙo da ba shi abinci da shirya mai liyafa kwana uku. Annabi Musa ce, To, alhamdulillah, tun da ba sakamako na ba ne zan ci, sai ya zauna ya ci abinci. To, mu ya muke yanzu. manzo Allah yana cewa inna sharran nas man yuzhibu dinahu lidunya ghairi kalli yanzu yanda muke sai da addinin wani gumma zuwa zakai da kanka zakai abinda zakai na addinin da ka saida ba mutane mu dauka tun daga malamai masu wa'azi malami mai wa'azi yana iya rinka kokarin wacce irin wa'azi zai mutane su bashi sadaka in ya fahimci to nan gun suna da kuɗi amma akwai 'yan giya da mazinata to ba zai wa'azin giya da zina ba in ya fahimci nan gun 'yan cewa gaba ne to ba zai wa'azin cewa gaba ba don kada ya kasa samun sadaka in mai bukatar sadaka ne kai wani ma wajen kabbara yake sai da addinin nashi me zai gaya ma mutane ai kabbara ai ihu a ce sai shi to da an maka kabbara ya ustaz an gama so kake daman su yi ma kuwa su yi kabbara to sun yi ka sai da addinin ka baka da sakamako gun Allah in masu akidoji ne haka in mutanenmu ne 'yan dariƙa abin da ke buƙatar ka ina za ka je ka zagi 'yan izala a yi ma ihu a kaure da zikiri a ɗaga ka sama to ka sai da addininka an ce ma ɗan izala ba musulmi ba ne ko an ce ma shi ɗan ɗariƙa bai kuskure akwai kurakuran da 'yan ɗariƙa suke aikatawa waɗanda ma gwamman 'yan izala da su Allah yanzu irin waɗannan masu cewa shi wa Allah ne da ka zauna da zuba kuma kai izala ba kuma kai izala to kuma sunan su suwa in dariqa irin yanda ake wasu mulkin mallaka kana dariqa amma an mai da kai bawa baka da komai sai hidimar shehu kuma shehu ya ki dora ka kan daidai da kai wannan abun ka rinka mallaka ka rinka bautar da ‘ya'yan mutane ba da sunan addini ba ki koya masa addini ba goma su je su izala ba shi kenan kai in kai malami ne abinda kake so kawai ka dinga maganganun ɗariƙa ana maka ihu ana ma kambara to ka sai da addinin ka in ɗan izala ne haka wannan ayoyi zai jawo ya zagi ‘yan ɗariƙa ko ya zagi ‘yan shi'a a yi mai ihu a yi mai kambara yau yana kaduna an gayyace gobe yana gombe zagin yan dariƙa jibi yana fatas kugati yana wallahi addinin ka kake ci sai ka je lahira ka iske baka da komai to ka auna a cikin kowace mu'amala don haka idan za ka yi wakilci na addini to kasancewa kana neman sakamako gun Allah inna ma nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura takaice dai annabi Musa suka gama gaisawa aji ya kwashe labarin shi baki daya ya gaya ma annabi Shu'aib annabi Shu'aib ya ce to alhamdulillah ai tunda ka zo nan ka tsira domin nan kasar Fir'auna bai mulkin ta da haka ka tsira azzalimai ba za su yi ma komai ba amma ina da wata bukata me zai hana ka dan zauna a waje na kaman wata a shekara takwas ko zuwa shekara goma ka rinka min kiwon waɗannan dabbobin nawa to shine Allah subhanahu wataala yake cewa fa ja'atu idahuma ko shikenan sai ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴa guda biyu ta zo ma annabi Musa alayhi salam tamshi alastihya tana yin tafiya a cikin hali na kunya irin tafiyan matan kirki Allah ya gaya mana irin tafiyan matan kirki ko ina cewa la yadrubna bi arjilihinna li yuqlama ma yuhsina fi zinati Allah ce kada ma mace ta rinka tafiya tana buga ƙasa tana buga ƙasa tana tafiya dab dab dab dan a gane irin adan da take a kafafuwar in irin yanzu ne kada mace ta sa takalmin da duk inda ta taho za a dinga ji yana kwas kwas kwas kwas an gane mace ce ke tafi kan mace za ta fita ta shago wani irin turare wanda duk inda likita za a waiga a ga mace ce kada ta sa tufafin da in ta sa wannan tufafin za a gane mace ce a yi sha'awarta nan ƙasar ba wata ƙasa ba mun riski ƴan kaɗan daga cikin irin waɗannan matan wanda ba ma su zuwa anguwa sai da daddare kuma in ta tafi anguwar da daddare za a kunna ma yaro fitila ne yana can gaba ita hasken fitilar take bi dama in mata ta tambaye mijinta to za a gu kaza shi zai kira ce ka san gidan suwa ne to can zaka kai ta ka san gidan su eh to can zaka kai ta ita da an fita kawai ta zama makaho sai da tutubin hasken fitila in aka je aka gama abin da ake ta dawo in uwarta ta haihu za ta suna ko ta ta kusanta ta to da asusuba ana kokarin ta da sallah ita kuma za ta fit cikin duhu ta je gidan suna ba ta dawowa sai dare yayi ko yanzu ya matan mu suke ba ta fara shirye-shiryen sunan ma sai sha kuma in ta je tana iya zama a kofar gida ba ta shiga gidan sunan ba ta yi awa guda ana hira da ita da wata duk wannan an kauce ma koyarwar manzon Allah shi yasa ake ta wahala ake ta wahala shi yasa lokaci kake ganin ko ƴaƴa aka tashi za a haifa to sai a haife su a barkashi a rasa inda za a tarbo su haka wajibi ne mata ku kiyaye mutuncinku ku kiyaye kimarku ku kiyaye addininku gashi Allah na yaba mu iya annabi Shu'aib da cewa tamshi ala siya tana tafiya a bisa jin kunya ke ko malama da kin hito a wane ina gajiya laya gida laya lo za mu anguwa ne to a dawo laya ina wane ka aikin kenan me ruwanki da wani me ruwanki da wanci zaki anguwa anguwa zaki to sai kin dawo ba surutu ba hayaniya kawai Allah kika nufa umarnin shi zaki amsa sai kin dawo ina fata an fahimta da haka wajibi ne mata in za su yi tafiya lalle ne su rinka irin wannan ab Allah ma yadda yace mana wa kullu mu'min yadda dhudna min saban idanuwan su ko ba cewa aka yi kin sa takunkumi kin rufe ido ba a'a in dai zaki tafiya to lalle ne ya zama cewa ba ruwanki da kowa kaga yanzu ga wani abu niqabi din nan wa'inda suka yi shi ba su da hujja amma dai sun yi shi ne da niyyar ai maganin kallace kallace ko to amma me ya jawo ba mata yanzu sharrin niqabi yafi alkhairin shi yawa idan bata za wannan niqabin ba in dai ba rashin kunya ta yawa ba bayan da za a yi taimako kuri tana kallon to amma yanzu ta sa hijabi dama tun daga nesa za ta harbo maku ido sai ta kalle ku tas ita kuma tana cikin labule kuma na ‘yan kazo mu sun sha gaya mana cewa an sha a kama mace ta yi sata da niƙabi ta je da niƙabi kana kallon ta Allah ce ta kirki ce tana zarar kayanka tana so kawo a hijabi kuma ga niƙabi an sha kama fajiran mata wa'inda idan sun bayyana za a gane cewa fasikai ne amma ya saurin tsasa niƙabi amma wannan ko ba zai hana ba tunda yana da amfani ai kaga lokacin sanyi suna sa akan su ji kura ko to in mata ka za ta sa in kai baka da lissafi to ta sa lokacin sanyi amma dai kana cikin zargi Allah ya kiyaye jamshi alastihiya tana tafiya a bisa jin kunya qalat tana zuwa gun annabi Musa sai ta ce inna abi yad'uka hakika babana yana kiran ka liyajziyaka ajra ma saqaitana domin ya shayar da kai ajra ma saqaitalana sakamakon abin da ka shayar gare mu to shikenan da falan ma ja'ahu lokacin da yazo ja annabi Musa a annabi Musa yazo ja annabi Shu'aibu alayhi salam wa qassa alayhi alqasasa annabi Musa alayhi salam ya bashi labaran duk abin da ya auku qala sai ya ce mai la takhaf kada ka ji tsoro ya kai Musa na jauta min alqawmi zalimin lalle ka tsira daga mutane azzalimai insha Allah ba abin da zai same ka nan ka zauna na'am qalati lahumma ya abati istajir inna khayra man istajarta alqawiyyu lamin qalat ihdahuma sai ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴa guda biyu na annabi shu'aibu alaihi salam suka ce ma babansu ya abati istajir ya babana ka ɗauke shi kwadago ya abati istajirhu to saboda zai zama akwai taskili ko sai aka yi hazafin alhamza da aka ce ya abatis tajir ya babana ka ɗauki kwadagon shi inna khayra man istajarta lalle mafi alhairun wanda zaka ɗauki kwadagon nan nashi alqawiyyu mai ƙarfi ne a jikin shi al'aminu kuma amintacce ne yana da rukun amana ka kalli amana annabi Musa yanzu a yanda yake bako ba wanda ya san shi a garin inda wani individual ne kawai ya ga 'yan mata kyawawa guda biyu masu wannan aikin dala ya ya ga da wata hanya da zai nemi ya biya bukatun shojensu ba zai ba yanzu ba haka ake ba za ka sha mamaki kwanaki na ga irin wannan ne ta mamaki muna a wani guri zaune sai wata ma wata yarinya haka ta zo wata kala ta sha kwalliya ta zo tana tambaya wani guri yanzu yana ta kokarin kunna a kwatanta mata kaza sai wani shi amalan barin kai ta kawai to ya buga mashin ya kitaji sai wani shi to yi bari in ji in kai sa wallahi ni ban gano ba to bayan an gama ce kaga matasan nan da kokari suke mala sai ni yadda ya ce a gara maka latin da dai ya tafi dai ala dawo da su lahiya kaga ni da yake lokal ne ni ba zai da aka ruwa ba shi kaga to da haka ai ya kamata matasa su zama masu amana ka gane cewa wani mutum ya zo gun manzo Allah ya ce ya rasulullah kai mu izini in yi zina annabi ya ce ba kuma zan ma izini amma zan tambaye ka yace ka kaddara wanda zaka je wajen ta din nan zaka ji dadi a ce in nakka ce wani zai zina da ita yace a a zaka ji dadi a ce ya kace wani zai zina da ita yace a zaka ji dadi a ce kanwa kace wani zai zina da ita a zaka ji dadi a ce yar kace wani zai zina da ita yace a yace to ai duk wanda zaka ji ɗayan wannan abun hudu shi zaka ji tsoron Allah sai ya gyara zama ya zauna kawai fata take haka matasa ya kamata a zama mu zama muna da amana annabi Musa duk wannan fa ana magana shekara 30 ne ko da biyu ko 30 daidai amma gashi ana ta yaba mashi da ɗabi'o'i da halaye da haka matasa mu yi kokari mu zama muna da ɗabi'o'i da halaye kyawawa Allah ka gyara mana alƙawil amin ala قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج na'am فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين To da annabi Musa alaihi salamu ya ansa ma annabi Shu'aibu cewa lallai zai zauna wajen shi kuma zai yi mashi kwadago. To meye ladan kwadagon shi? Dan abinda shari'a ta tanada, manzo Allah na cewa a adul ajira ajrahu qabla an yajiffa araku. Manzo Allah na cewa ku ba dan kwadago ladan shi tun kafin jikin shi ya bushe. Da haka a ka'idar shari'ar musulunci ba a yin kwadago haka nan. ko ɗanka ne baliki in dai ya balaga yana hidimar shi don za ka sa shi aiki sai dai in shi ya ce baba a bari amma ka biya shi almajirinka ne zai maka aiki to in na kwadago ne kana biya ka biya zai ne ya ce a kara makalla a bar shi balle sarki ko mai anguwa ko wani magaji wanda da girman ka suka gan kai in ka bar garin shi kenan to da haka sai ya zama a annabi shu'aib sai ya gaya mai cewa to ka zauna wajena ka yi min kwadago shekara takwas ba a gaya mai kwadagon da zai ba in ka yi min kwadagon nan na shekara takwas to ni kuma biyan ladanka cikin 'ya'yan nan nawa guda biyu zan aura ma ɗaya to shikenan annabi Musa ya yadda amma bai san aikin da zai ba to daga nan ne shari'a ta ce ta yadda kawai kaga dan kwadago ka ce wa zo mu je kai mun aiki menene aka zo mu je dai in an tashi zan baka kaza kawai sai an je ya ga busa dutse ne yana da dole yayi in kuma yaje sai ya ga tsaron shago na cikin AC sai ya zauna yayi shari'a ta yadda da haka ana yin ijara madmuniya dunkulalla kawai kawai zo kai mun aiki ko kuma kawai ka dau mutum ka ce to ni zan je siyan masara kasuwa zo mu ci in mun tashi zan baka kaza inda kaga za a jibga mai bugu a jibga mai inda zaka ce dauko jakar kudin ka rike dauko ya rike in yan gama ka biya shi duk ana yin wannan shari'a ta yadda da haka sai aka irin wannan ijara dunkulalla tsakanin annabi Musa alaihi salam da annabi Shu'aib kuma sai ya zama ijarar shi annabi Shu'aib zai dauki yashi ne guda ɗaya ya ba annabi Musa to amma kuma gashi shari'ar musulunci abinda ta ce mana in an yanka sadaki sadaki na wacce za a auren ne kuma nan ba mu ji cewa gashi annabi sha'ibu zai biya ba to malamai suka ce a'a shi a shari'a annabi sha'ibu ya halatta uba zai iya cin sadakin ish abu na farko kenan abu na biyu kuma uba ne ke da yancin ya zaɓan ma ish miji to amma duk da haka anan ko malamai suka ce idan yar bazawara ce ita ke da yancin ta zaɓen makanta mace an ce ita kuma kyautatawarta ne in bazawara ce ubanta ya zaɓen mata to ta amsa kaga dai nan gashi iya annabi shu'aibu budurwa ya aurar da ita ga annabi musa a matsayin annabi musa zai mai aiki ɗaya kenan abu na biyu an yadda a yi sadaki ba da kuɗi ba kamar yanzu kana iya zuwa kawai kana da wani fili wani magini ya zo yana yana son ya kace to na tara bulo ka gine mun wannan gidan ya daura ma aure da ita sai kuma yake biya ta sadakin ta yayi shari'a ta addada wannan kuma ana iya yin sadaki da kayan kuɗi ka ba mace feki ko ka ba ta gida ko ka ba ta mota ba dole sai zallan kuɗi ba amma dai a shari'an musulunci cewa ana yin sadaki da duk abin da ya samu a shari'a baki ɗaya kenan amma a mazhabin Imam Malik shine ya tafi akan cewa sai ya kai rubu dinar shine wajen yanzu akalla daga 15,000 ne abin da ya samu kowa ko ba ta iya tashi sai an ba ta 15,000 ka'ida ne wannan ku da haka duk akai wannan kenan annabi Musa alaihi salam ya yadda bayan annabi Musa alaihi salam ya yadda sai kicikicin yaya za a yi a fara kwadagon wannan bauta aiki kala sai annabi shu'aibu ya ce mashi inni uridu an unki haka ihdamna tayya hate to ni ina nufin aura maka ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴan nawa guda biyu amma fa ala an ta'ajurani samaniya hijaj a bisa cewa za ka yi mun kwadago shekara takwas hijaj na hajji ne hajji guda takwas fa in atmamta asharan fa min indik amma fa idan ka cika shekara goma to wannan daga wajenka ne kai kaga dama ka kyautata wa ma uridu an ashqa alayk ni bana nabi in matsa maka satajidi insha Allah min salihin da sannin Allah ya yarda zaka same ni daga cikin mutanen kirki ma'ana masu kyautatawa a cikin bada alƙawari shi ma annabi Musa dama an ce mashi alqawiyul amin shikenan akai wannan sharadi bayan an yi wannan sharadi an gama kawai sai annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da kwadago da sauran abubuwan da suka gudana to saboda dan wani uzuri da ke gaban mu ina ganin zamu dan yake karatun nan anan an dai dan taba zai kai minti 30 sai Allah ya kai mu gobe kuma sai mu ci gaba daga inda muka kwana da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda ko muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu sadaq Allahu alazim wa ballaga rasulul mustafa alkarim alhamdulillahi rabbil alamin fatiha da salatul fatih a tambaya a hakuri Allah ya kai